السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منا قاروا وديا yabo da jinjina ga Allah mai kowa mai komai wanda shi ne ke ba mu ikon haduwa a wannan guri mai albarka domin fahimtar abinda ya saukar na ilimi bisa ga cigaban karatunmu na ishiriniya a wannan daura da muka faro yau in Allah da za mu tashi kafiyatu harfi sa'i haka ne ko? na a ruku shi ne to Allahumma allimni sawaba wajen nibin al-akhta aruhu ala zikirin nabiy wa aqtadi wa aqtadi wa arju bihi fi al-hashr takrima mawridi li'anni wal li'anni wal mahdi billahi yahtadi haka ne ko sanaitu ila madhin nabiy muhammadi inana lisanin bil mahabbati yanfuthu to mana yake cewa a ruhu ina yin sammako shi ne a ruhu da kara a raha yurihu na? eh bagada ilmusdidi auraha ba haka yake a ruhu wa agtadi kunga arrawa asairu min az-zawali ila akhirin nahari ko sai kuma agtadi shi kuma asairu algudu asairu awalin nahari ila az-zawali ko to sai ka ce a ruhu wa agtadi ko kuma ka dauko kan karatun ka aga tadi shine nayin sammako tunda algudu aw asairu awwalan nahari ila zawali aru aga tadi ina yin sammako wa aruhu kuma ina maraituwa ala zikirin bisa ga ambato zikirin nabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga ambaton manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana tun farko na yini har karken yini yana da mutuwa yana mai ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai yaban shi kenan tun safa har zuwa yammaci har zuwa yammaci haka yake da mutuwa yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa arju bihi takarima mauridi fil hashr wa arju bihi kuma ina fata da wannan yaban da nake yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam takarima mauridi karrama kuma girmama mauridi mashigana fil hashirin tashin alkiyama wata ina fatan da wannan ibada da nake yi na yaban manzo sallallahu alaihi wasallam in sami guri mai daraja a cikin gidan aljanna ran tashin alkiyama li'anni saboda ni wal mahdiyu alhanin mai neman shiriya billahi da Allah ya hatadi ina neman shiriya ne daga Allah sanaitu ila madihin nabiyyi muhammadin inana lisani sai ka ce sanaitu kunga sana ya yi mene ya karkatar sana ya karkatar sanaitu biya na atsaftu ko na goya ko na hada sanaitu na karkatar da inana lisani ragamar halce na ila madihin nabi muhammadin zuwa ya gaban nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato ma'ana halcin sa gabaki ɗaya kawai ya karkatar da halcin ne zuwa kawai gaban manzo sallallahu alaihi wasallam bil wanda yake halcin nan shi yanfusu bil mahabbati yana yin furuci ne da mene da soyayya na manzo sallallahu alaihi wasallam kaga yanfusu wani irin fili ne wannan fili mudari ko bil mahabba kaga ja da majri ko madalla to kaga lisan na kira ce ko kuma riba madalla to ina na lisani yanfus bil muhabbati kaga an samu jumlar fi'iliya a gaban suna na kira ko to in ka gama lirabi sai ka ce wa jumlatu yanfus bil muhabbati fi mahalli nasb hal lil lisan afwan fi mahallin nasb sifa lil lisan domin aljumalu aljumalu ba'da nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arifi ahwalun ahwalun kun gani lirabin ko to Allah ka samu dace na'am na'am mm a dole sai da haka eh agtadi wa aruhu ala zikirin nabi sai ka ce sanaitu ina na lisanin sanaitu na karkatar da ina na lisanin lisanin a ragaman wani harshe ka gani sai kuma cin ba ila madahin nabi muhammadin zuwa ga ibn mazan allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi lisanin wannan harshen yanfusu yana yin furuci ne bil muhammadu da soyayyen manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita ko nan ba ko zaka rinka sawa sanaitu sai ka sa number 1 ina da lisani number 2 ila madihin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam number 3 yanfusu number 4 bil mahabbati number 5 shikenan cikin sauki sai fitan baka to ga wasu kalmomi nan aligtida'u agatadi din nan daga aligtida'u ne shine tafiya a farkon yini arruhu kuma daga rawaha rawah shine asairu yashi bada shawari ila akhirin nahari tafiya ce da zaka yi tun daga bayan tun daga zawalin rana har zuwa karki zuwa karken yini kenan duka yammacinsa ga baki ɗaya yakan kwashe da mene yaban Allah sallallahu alaihi wasallam maurid watan mashiga mashigi ko makwanci daga wara da yarido wara da yarido mauridan to me sunan ismul fa'il din shi warid warid ismul fufa maurud yawwa ismin ismin kan a mauridi mauridi ai da kawar da yaridi ne ismin makan na fa'ala yaf'ilu zaka zo da shi ne amma wani mudari'in kawai kaman jalisa ya jalisu zaka ce mene majili kaga zaka ce majalis ba amma in ismul makan ne na fa'ala ya fa'alu da kuma fa'ala ya fa'ulu shi ne za ka zo da shi da ma'aunin maf'al kamar da kala ya dukulu kaga fa'ala ya fa'ulu ko ƙara'a ya ƙara'u Allah sa ka da ni darasa ya durusu madaras kun gani idan ka ɗauki fi'ilin da ya zo da ma'aunin fa'ala ya fa'alu da fataha ko fa'ala ya fa'ulu da dhamma to ismul makan nashi sai ka zo da shi da ma'aunin maf'al maf'al idan kuma fa'ala yaf'ilu ne da kasara to sai ka zo da shi da ma'aunin maf'il sunan guri mun gane formulin ko akwai wanda suka saba yi wasu admi ba su zo dace da kiyasi ba kaga sajjada ya sujudu kiyasinsa masjid ne amma sai aka ji masjid kuma shi qur'ani ya zo da shi sosai kuwa wa'annan masajida a a banda wannan ma tabarakal ladhi asra subhanal ladhi asra bi abdihi min al masjidi ka gani ko wannan shi ne wannan suka ce shi ainihin wannan ya saba makiyasi fa'ala ya fa'alu ko fa'ala ya fa'ala ya fa'alu fa'ala ya fa'ulu shi ne maf'al ismul makan nashi da zaman amma in yazo da ma'ulin fa'ala ya fi'ilu da kasra sai yazo haka to idan kuma kaga ya saba eh kaman yayin kaga fa'ila yaf'alu ai kaga yazo da da da fatan ayin di to duk maf'al ne insha Allah yana cikin lamiya shi ya saba mu kiyasi ne bil fatih kiyasan wal bil kasri shuzuzan ne amma kuma ya zo da kasra shuzuz din shine fasihan istimalan kuma eh da da shi ne alqur'ani ya zo da shi Allah ka samu dace to al mahdiyu ismul fa'il kenan ko ya hatadi sanaitu ay ataftu wa amaltu na'am a inan inan margama mun gani anana kuma anana anana sama'i da fata ya zama me kenan eh sama sama menene hadisin nan lauba daga zunubika ananas sama'i ko na'am سرى حيث لا إنسي يسري بذاته وقد بس في أخلاقه وصفاته على الرغم من أضداده وش وشنانته ثبت على على الإثناب في معجزاته أباحث عنها ما استطعت وأبحث to dazu mun kawo wancan kalmar inan ragama ko sannan sai akwai mai fataha anan ma yabdu laka min as-sama'i idza nadarta kakan da samu dabin da gani anana anana samai ko eh kaman kololuwan sama ko kuma nahiyatu shay'i akwai kuma mai wannan inan akwai sairul lajam allazi tumsiku bihi dabba wannan na lizami wani kwa wanda ake sama dabba a baki to ga dai sunan kalmomin sai mu shiga cikin ma'ajin to mu ji bari mu ci gaba sara haifu la insiyya yasri bi zatihi sara shi manzo sallallahu alaihi wasallam sara ya tafi tafiyan dare watan ya tafi haifu inda la insiyya yasri babu wani dan adam da yake zuwa da yake iya zuwa wannan gurin bi zatihi kuma da zatinsa ba ba wai da ruhinsa ba kamar yadda wanda suke cewa ai manzo sallallahu alaihi wasallam da ruhinsa ne aka tafi aka isra'i da isra'i misra'i miraji da sha'a zatan ruhan ne aka tafi da shi faquddisa fi akhlaqihi a can sai aka tsabtace shi cikin mene dabi'unsa da halayensa wasu sifati da kuma siffofinsa mata matan Allah ya tsarkake shi ya bi shi anar ragmi bisa ga turbidewa wato bisa ga murguza hanci ko kuma an ragami azul bisa ga kaskanci watan allar ragami duk bisa ga kaskanci min adadadihi daga mai daga wane daga abokan gabansa adadadihi mana abokan gabansa adaihi mana daga mai cikin mishari ya fasara ko adadadihi kishiyoyinsa mana wanda suke kishiyansansa to kaga sun zama ya abokan gaban shi ne wasu natihi da makiyansa inna sha ne aka kodai ke damun ci gaba ne wani sabattu alal itnabi kai na fa tabbatu wajen wuce makura fi mu'jizatihi wajen bayyana da mu'jizar manzo sallallahu alaihi wasallam ubahithu anha mastata'tu wa abhathu sai ka ce abhathu ina yin bincike wa ubahithu anha kuma ina kokarin dagewa da naciya akan mene binciken mustata a gurgudan iko na watan ina dagewa ina yin bincike kuma ina naciya wajen binciken mu'jizarwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ga mufradat nan sara yasri me ism fa'il ne shi masaran sara yasri sayran ai wajen harfin Qur'ani ne makalma ko wata sirrul jibalu yawwa na farko kenan ismul fa'il fa akwai wani sharhin bukhari ne ko irshadul menene ai ga gasari ne shi ismul fa'il din eh irshadul sari sari shi ne ismul fa'il din masara to me ismul maf'ul masrur daga sarre sun na farin ciki gina yawwa da ismul fa'il ɗin shi da ismul makan dide ne tsara tsari masaran mai tafiya ya tafiya gurin tafiya yawwa kayi kayi kaga abin nan akwai tsare siri kuma wannan wannan tsara ya siri a tsara ya yi tafiyan dare tsara ya siru wannan ya yi tafiya kawai na dare shi ne tsara allah saka da biyu tsara ya siri masaran masaran matafiya masaran tafiya ko dai zanto masdari ko kuma zanto isin maf'ul insha Allah la'in siya ya siri kun ganin la'in siya isin mulaki ne ko mansubin khabar fa la'in siya mawjudun la'in siya ka'inun ya siri za ka libi za ta yi ba sani ba kukun gani kamar ka ce la'ilaha illallah ai la'ilaha maujudun ko la'ilaha ka'inun ko sabitun illallah kenan ita isla ismin haikan zo na kira ne khabarin tukun mahazufin ne
la tikafa eh la tikafa kamilun lafi zalazi masai wannan nafi kamal ne eh insha Allah ta'ala yana nuna babu yanda za a yi kaje kai itikafi a wani masallaci daga cikin masallatai kai itikafi mai kamala sai waɗannan masallatan guda uku mu sai muna amfani da shi nafi mutlak gaskiya ba nafi mutlak ne ba yana nuna kwata-kwata in ka yi itikaf to ashe ma yanzu munan masallacin juma'a in ka yi itikafin anan ba ba itikafin kenan mun gani to Allah ka samu dace Allah ka samu dace Allahu a'lam fa quddisa fi akhlaqihi haka ne okay mun karanta ko eh quddisa takadisan ko akhlaq jamu mene khaliqa sifa alal ragami ar-ragami ba'na al-dhilli wato duk kaskantarwa da abokan gabansa da makiyansa suke mishi Allah ya karrama shi da irin wannan tafiya da daddare kuma yi mana cikin lokaci ɗaya kuma aka je aka dawo kai sallallahu alaihi wasallam a ada a ada a adadihi abdadihi ay adaihi shunatihi sune jami'i ne menene shunna to ai ka sa nunin biyu kuma shunna eh shannun eh ƙwariya to shunatihi subatihi subatu fanfiru subatin ko to ka kiyasin wannan mufrad din shi subatun ko shunatun yawwa sabattu na tabbatu ko idan ina son mu ce mata sun tabbatu ba
tabbatna sabbatuna ala saka da biyu na? na mana eh a ga kalmar nan ma a cikin alkurani inna shani aka hula abutar eh na'am al'idnab shi ne yi abu da yawa haka wuce iyaka wanda ba shi da fa'ida yaya ina za ka ne gobe zan tafi makarfi amsa bai ba sha'ai zan tafi makarfi ne kuma zan yi sammako ne in na je can zan je gidan su wani da wani da wani da wani kuma daga nan zan tafi rumfa ka zan je in shafara in na shafara in je wajen tukubin mai tsirinci balangun in na ce balangu sai in dawo gida to duwatin da ya kara biyun wanka duwatin da ya kawo dandan to itnabi kenan itnabi kenan amma idan akwai fa'ida shine itnabi idan babu fa'ida sai zanto ishab kamar can da Allah tambaya nan Musa ko wa ma tilka bi yaminika ya Musa hiya sai ce hiya asaya kaga ai ya isa amma sai ce a tawakau alaiha ina gincira a kanta wa kushu biha ala ganimi kuma ina karkado ma dabbobi na ganye da abin da yake ci kai sai ya kara ma cewa wani ya fiya ma arim ukura kuma ina da wadansu bukatu da ban ma da ita eh yawwa ka gani da suka ce itnabi ne na amma akwai fa'ida akwai fa'ida to Allah ka samu dace ilimin balaga yana da kyau gaskiya mu karance shi nan da madan sallallahu alaihi wasallam
yabo ne misali kamar ka ce salatin za ka rinka miji ko kuwa a zama za ka yi kana cewa manzo Allah shi ne kaza shi ne kaza irin aka yi ta kakkawa kwallolinsa da abubuwa haka.
duk ya shiga ciki duk ya shiga ciki yin salatin ma yabo ne kuma addu'a ne an bato siffofin shi shi ma yabo ne an bato halayensa ɗabi'unsa duk yabo ne duka ayyaban kalma ce jami'a ta tattaro abubuwa da yawa sallallahu alaihi wa sallam sosai kuwa eh itnabat insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala na'am na'am ubahisu ina naciya wajen binciken bambanci shi kenan daga da abahasu da ubahisu aba ubahisu mubalaga ne kai wajen mene wajen bahasu din mubalaga wannan kuma abahasu ba mu- ba mubalaga ce to Allah ka samu dace walim walim la walim la wa qad habahu al- habahu bil hifzi rabbuhu falam tadaga aynahu wa la zaga qalbuhu ثباتي عنه حين لم يقض قربه ثبات بعيد الدار عمن يحبه يطير اشتياقا والقضاء يلبث ولم لا to wai ma yaya hakan ba zai yi ba ta yaya ma za a yi ba zan na ciya in ta yi ba mazu sallallahu alaihi wasallam in ta yi ba wa kad alhanin habahu bil ha- habahu rabbuhu bil hizzi habahu an hmm? habbahu hunaku eh habahu nam eh duka dai duka duka manan dai ne habahu rabbuhu bi- bil hizzi ubangijin sa ya kewaye shi da kulawa ya kewaye shi da kulawa mun wuce mun cin wuce kalma ba falamta daga ainahu dan haka lokacin da ya je karbo sako wato da ya je karbo sallah irin abin da ya gani na ni'imomin Allah subhanahu ta'ala da mu'jizo zamana a saman nan ma ka zabar fu'adu mara zuciyarsa bata kare ta abin da ya gani ba shine falamta daga ainahu idanunsa ba su wuce zuwa wani guri sun wuce iyaka ba wala zaka kalbuhu haka nan kuma idanunsa can ba su wuce iyaka ba sannan kuma zuciyarsa ba ta mene ba zuciyarsa ba ta karkace ba komi da Allah ya nuna masa e na zati na mu'jizozinsa ya gani a can babu wani abin da zaka ce gashi wai bai gani ba amma ya zo ya faɗa mazo sallallahu alaihi wasallam ya ga irin abubuwa na mu'jiza da Allah ya nufi shi ya gani sabatiya anhu hina lam yuqta qurbuhu sabatiya anhu kaga tabbatuwa na gare shi to hina lam yuqta qurbuhu ta yanda ba a hukunta wani kusanci da shi ba ma'ana kaga tabbatuwan da nake dangane ga manzo sallallahu alaihi wasallam ina yaban shi sabatu bai ididdari shine irin tabbatuwan nan na manisancin gida an manya hibu ga wanda yake son sa ka kaddara kai ne ba ka nan ayan kana son wani masauki naka kana jin labarin shi cikin cikin to sai Allah ya maka arziki ka zo garin su har ka zo gurin gidan shi sai gashi ya fito ka je malam kai ta gaisuwa kai ta gaisuwa kai ta gaisuwa kana more ma saduwa da shi sai aka ce gaji zai shiga gida yaya za ka ci daɗi za ka ci ba daɗi kun gane ko za ka ci ba daɗi za ka yi ta more kallon shi kana kallon shi kana kallon shi kana more ganin shi kana more ganin shi saboda mene saboda kasan inda an rabu to ba za su sake haduwa ba sai lama sha Allah na yawon sosai kuwa ko gani to shi ne yake ci ke nuna cewa duk da yake bai samu wani kusanci ga masu sallama za na sallari sallam ba amma da shi dai ya tabbaci na yabansa irin tabbatuwan da wai karka ɗauka na wanda ya saba ganin masoyin shi ne a wanda ya daɗe ni daɗe can ko bai taba ganin masoyin shi ba sai gashi Allah ya ji a cikin ganin masoyin shi ka gani ai idan kuka hadu ba za ka so karbi da shi ba za ka nace kai ta more kallon shi kai ta more kallon shi da kusantuwa tare da shi to kamar irin haka ne yanzu misali yanda kake kake jin labarin malam Ja'far misali malam Ja'far Allah ya ji ganshi a kai ga ma ne daga sani yanzu kana son ga dakta sani jellin kana son gashi amma kun Allah ji kan dakta jo da dama biyu ke yawwa ka bi bukhari misali ka sa rediyo ka sa ka bi bukhari sa tun daga farko karki muslim waye waye waye waye waye waye shikenan yanzu yana shirin sunna ko shikenan kullun su kuke ganshi har mafarki da shi kuke yi wata rana sai ga ka gashi ga ka gaban teburinsa ana karatun ai idan aka dosa in ka fara karatun nan kaga bayan lasar ake ko to da zaran an zo dashi kai fa kai fa inda naka ne zaka ce a cikin karatun ne haddare har a kwana nan saboda mene saboda ka kana son ka dada more zama tare da shi da kusanci tare da shi to kamar irin haka ne duk da dai bai hadu da bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusance shi ba to amma dai so da yake yi na kusanta gare shi mai tabbaci ne kaman wanda yake son masoyinsa amma yana nesa da shi shekara da shekaru sai gashi Allah hada shi ai kaga dai ba zai so a ce yarbar shi da wuri ba to kamar haka ne ya tsiru ishtiyakan wanda yake tashi sandan saboda bege maful li ajlihi kenan ya tsiru ai li ajli li ajli ishtiyaqi saboda bege walƙaba'u alhanin kuma ga hukuncin Allah yulabasu ana jinkirtar da shi watan tabbatuwa da ya yi ga yaban mazo sallallahu alaihi wasallam duk da yake bai gan shi ba bai kusanci tare da shi ba tabbatuwa ne irin na wanda yake manisancin masoyi kullum begin shi na tashi zuwa ga madina ka da ma dai je madina ga manzo sallallahu alaihi wasallam je madina ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma gashi an jinkirta ana ta jinkirta hukuncin Allah lokacin tafiyan bai yi ba ko kuma a'a manzon har ma riga ta zuwa gan shi ba kai ka duba sahabin nan da ya taso daga kasansu wanda yana kan hanya duk ya kusa ya zo garin Madina sallallahu alaihi wasallam ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar sai labari ya so masa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yanzu kaga wannan ba sai to me amfanin mazo shi Madina ai bari ya koma ko tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu bari ya koma cikin cigaba da ya koma gida cigaba da musulunci a can a gani eh ina eh sosai kuwa ka gani ka duba mai san littafin a shafa din nan bai san littafin a shafa shi dai burinsa ya je maka in ya je maka ya so littafin a shafa yayi yana zuwa Kano ya bin yana zuwa Saudiya ya je Saudiya so littafin a shafa duk ya kosa yana zuwa malam ya ta bincike duk shagon da ya shiga ya ce a bashi tafa a shafa sai a ce ai ba ai ba masa a shafa ba ya ta mamaki ce garin manzo a ce bai bai tafa a shafa to bari kila madina ce inda yayi inda yayi hijira ina zai samu tafa a shafa ya ta buri yana zuwa can garin garin madina shi ma ya ta neman tafa a shafa ba tafa a shafa abin ya dare mai kai yana dawa ka san kurmi shagon farko da ya shiga ce a bashi tafa a shafa sai aka dauka kabi kabi a ga ya wanda shi ne fa ya zama a shafa sun lullu tafa a shafa a shafa da kasar shi ne kuma ba ruwan su da wai cewa a ga abin da yake nuna a a in wanda ka faɗa ko shi kenan shi to ai kai da kake nan kai da kake nan kai ne ka san irin ɗabi'un mutanenka kai ne zaka iya gesin cewa eh to ko kaza yake so amma can ba baka san kalca na ba san kalca naka ba eh lahalari ka gani na mana mm na akwai abin da kilan muke faɗa eh su sakuta misali ba haka suke faɗa Allah ba da lada duk inda za ka tilan da ba ba ka gane ba Allah saka da alheri mun je musabaka da muka je musabaka sai muka buƙaci cin abinci muka tafi wajen wata mai abinci zamu ci miyan kubewa me ma suke kiran kubewa a'a guro Allah saka da alheri ɗaya daga cikin abokan tafiyar namu aka ce mishi ya ce wani irin miya ne akwai meye da meye ya ce akwai tuwon gero akwai tuwon kaza akwai tuwon kaza akwai shinkafa da meye akwai kaza kaza kaza irin da hasan su ne shi kenan sai ya ce to a ni tuwo zan ci saboda na kwana biyu ne na kwana biyu kullum cin shinkafa amma miyan menene ta ce miyan guro ya ce mene gabaki ɗaya gabaki ɗaya bai san menene miyan guro ba mu ma muna gefe muka ce a to me miyan guro na'am eh Akwai tonka a ciki.
to kun ji kuma ga wanda wajen matanka yaji shi ne tanka Allah saka dalili na'am Murabun so, wannan abu mai nan eh wanda yake nan wannan musulmi su za a samu samun yin miya ko nan miya ko ta wani sai a kimo miya Eh.
wannan miya ta kama da ake Na'am.
yin nan ko sai a kwafa ta amfani to ka gani ka gani ka gani yanzu duk inda ka je za ka ga mutane da different people different culture haka za ka gani to Allah ka samu dace a nan ne kana cewa kaza kawai nan da nan za a ce a to ko kaza yake nufi amma in ka je gurin da yake ba ɗabi'unsu ba ne ko kuma ba halayensu ne ba ko culture nasu ba ne to sai kai ta yi manan manan yanzu ka je america ka je ka tsaya gefen titi kai ta haka kai ta ma mota haka yadda muke yanayin za mu tsara mota wallahi ba mutum ba mutum da za ta tsaya amma kana yin haka to sai da su sai su da ka mika ka mika babban yatsan ka sai ka karkata shi kasa haka kana haka kana haka to shine sai- an san kana eh, neman motar haya kenan amma kai ta haka kai ta haka ba wanda zai tsaya maka wallahi duk za su ci ne abin su kawai Allah ka samu dace kama wani mara gari wani makocin mai wani Na'am.
ko aka fi daidai ɗan ingila ne wani wani tsarin wani kwamfuta na'am wannan shuga al'ada sun ana gobara a gida kawai kai ake so ka fita ba a san ka dauko wani na'am dole da ta sai gai tana da sai kai wannan abin da ya rage da
ka gani ka yake so ka fita an fi damuwa da kai ba ka gidan ba Allah ka samu dace to haka lamarin yake duk inda ka je sasanin duniya haka zaka gani ɗabi'an su kowanne daban-daban ne ɗabi'an mutane Allah ka samu dace a gani to Allah ka samu dace mu nan ne muke wani abokina ko da ke lokaci na tafiya wani abokina je America ya sha mamaki kaga mun nan za a dafa abinci sai kanzo wani abu ya fi dama jin daɗin cin kanzo ya kankaro ya ci ta masu kucin fa dan san sama shi dan gidan ya koda shi ke da sai a ci koyi a yi rigami kamin kaza kaza aka dafa in aka dafa ta malam ba ta dugum irin namu nan in aka dafa ta kana kari kana karyawa kamar misali ka karye kafa ko cinya ka karyo jini na biyo ka yi sosai kuwa kuma su waka za su yi abin su lafiya da kuma sun saba wallahi kuwa na to mu ne nan an dafa sai ta yi lukufu har ta yi kanzo amma sun ce sun fa ba wannan kawai za a ɗan fara sun sama ta ne ta tafasan farko kawai za a sauka kawai a fara yi rigami kame Allah ka samu dace to bari mu bari mu ci gaba kawai ko wannan ishtiyaka maf'ul li ajlihi kenan maf'ul li ajlihi mun gano nan ko laqad qas laqad qasama Allahu sayadata sayadata bil azal li ahmad wal ihsan fil qawl wal amal فلله ما أصدى ولله ما بذل ثمال اليتامى والمساكين لم يزل لهم عنده ظل وزيء وريف وغيث وغيث لقد قسم الله السيادة السيادة حقيقة الله يا ربا شوغبنشي لأحمد غانا محمد صلى الله عليه وسلم في الأزل تنتني معنى تنتن الله يا زابو أنه صلى الله عليه وسلم يا باشي شوغبنشي watan ya naɗa ya sa wannan shine annabin garki tuttuni tun kafaje ko ina to akwai wanda yake isa canja la mu badil kalimatin lahi wal ihsan da kuma kyautata fil qawli wajen magana wal amri da aiki Allah ya riga ya zabi manzo sallallahu alaihi wasallam wajen iya magana da kuma kyautata magana tausasawa da kuma aiki falillahi ma asda falillahi kai rahmar Allah ta tabbata rahmar Allah rahama ta Allah ta tabbatu ma asda ga abin da ya mene ga abin da ya jibantar ai aula ko walillahi ma bazal kuma ma ba wa ma bazal lillahi abinda Allah ko kuma kace da rahmar Allah ta tabbatu ga abinda Allah ya mene ya bada kyautansa bazal bi ma'ana ata ga can bazulun ko tagwa simalul yatama shi ba manzo sallallahu alaihi wasallam wani agaji ne na musamman ga marayu wal masakin da kuma miskinai lam yazallahum indahu zillun sai ka ce lam yazal zillun ba wata inuwa da ta gushe indahu a wajen salahum ga ga marayun nan shi manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake maraya ne in yazo gurin shi sai ya ji kaman shi ba maraya ba ne domin yana agazantar da taimako na marayu da duk wanda ba shi da galihu manzana sallallahu alaihi wasallam shine galihunsa warifun menene ma'anar rifun to simalil yatama dhillun warifun eh mubhijun mai kyau da kuma wani kyau rif kuma kan zo da damina wagayyifin da kuma girgije ma'ana ruwan sama ana so a nuna maka dai waɗannan kalmomin duka ya zo su ne din ya nuna ka maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kyauta mutum ne wanda yake mai dausayi mai danshin hannu mutum ne mai yalwan hannu babu yadda za a yi ka zo kusa da shi baka kare ba ne kawai ka mutumin nan da ya yi barna cikin ramadan ka ce ya je ka fara kan kaza ya ce ai bai da hali ya je kaza ba shi da hali to amma ta ma abin da bai zai sarka ba mashi shi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo da dabino ne ko sai ce gashi ka je kai mene ka je kai sadaka da shi ya ce to ai tsakankanin duwatsun mundina ai babu wani babu wanda ya kai taluci ba babu wanda ya kai taluci ba karki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi dauka ya je ce mishi iyalansa to kaga ba sa Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam na an tsara abincin ai alkalai da zuzu sai ji Allah ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal wakil sallallahu alaihi nabiyil karim kai wata aidiyin ba ga shi suka siffanta shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sakakkiyar iska kyauta ba duk iska nan ta taso yanzu waye ba zai ji kamshin take dauke da shi ba misali ga ga ni Allah saka da alheri ga ni'imar ta ga kamshin take ta tare shi ga dan shi ga dai sai to amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ninkata sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar na'am na'am to ina jin babu al-azal ma'ana tuntuni ko fil qadam ko al'adam ko kuma alƙidam asdabi ma'ana aula ya jibantar ba zale ya ba da kyauta simalul ya tama ai giyasul ya tama giyas shi ne simal agaji to Allah ka sa guda ce sala'an hawa duniyahu aqta asalwatin fa'adarka min maulahu arfa huzwatin walan ma tajalla lilwara nur qadrihi haka nur qudwatin sawa qabla nuril wahyi fi nuri khalwatin bigari hira'in mufradan yatahannafu sallallahu alaihi wasallam sala bima'ana qana'a wa taraka sala annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wadatuwan zuci sala an hawan ya samu wadatuwa na zuci gabanin sarransa ba annan sallallahu alaihi babu inda ya fi taransa akan wani abu a'a yakan maguji ya gwan maguji duniya ne ya sake ta ya wa samu wadata ta zuci sala'an hawan duniyahu ya samu wadatan zuci gabanin san zuciyarsa ko sarransa a cikin duniyarsa aka ta asalwatin mafi yankewan kana'a wadatuwan zuci daga salwa da kasala ne ko yawwa sala yaslu salwatan fa adraka dan haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam adraka huzwatin ya kai wani matsayi ya riska ma'ana ya kai wani matsayi ok arfa'a huzwatin ya kai wani matsayi mafi daukaka min maulahu daga ubangijinsa Allah subhanahu wataala walam ma tajalla lil wara nur qudwatin walam ma tajalla yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyanu nur qudwatin a matsayin wani haske na koyi lil wara ga talikai mana yayin da ya zama abin koyi mai haske mai haskakawa sawa sai ya tabbatu ga sawayi kan zo da ma'anan zama ko wallazina amanu wa amilu salihati lanubawwa annahum min aljannati ghurfa kidan abdullah bin amir lanusuyannahum min aljannati ghurfa na'am walamma tajalla yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyanu nura qudwatin a matsayin hasken abin koyi wato haske abin koyi lilwara ga talikai sawa sai ya tabbatu a kama ya zauna fi nuri khalwatin cikin wani hasken kadaituwa kabila nurul wahayi gabanin hasken wahayi ma'ana shi tun kafin hasken wahayi ya zo masa abin koyi ne abin koyi ne wajen ɗabi'unsa abin koyi ne wajen halayensa abin koyi ne wajen kawaicinsa abin koyi ne wajen kai komansa to sai ya je ya tabbatu bigari hira'in ba ce sawa ba in ma kaɗai ka gana mako yadda za ka takadirin bakin suka ce sawabi gari hira'in mufradan ya ta hannasu ƙabila nurul wahayi fi nuri khalwatin shi ke na karatun sawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatu bi gari hira'in a kogon hira mufradan shi kadai tal ya ta hannasu ayyata abudina bautan Allah ƙabila nurul wahayi tun kafin hasken wahayi ya zo masa fi nuri khalwatin a cikin hasken kadaici wata ma'ana duk kafin ya mishi wahayi yana zuwa ya je ya zauna a kogon hira ya kyau ibada yana bautan Allah khadija ta taimaka masa ta ba shi gudunmuwa takan ba shi abinci ya je cinye ci gaba da mutum ubangiji idan abinci ya kare sai ya dawo gida kuma ya sake diba wasu abin wani abincin ya sake tafiya da shi to sai ya tabbatu tun kafin mala'ika jibril ya zo masa yana wannan ibada a nan gurin kuma cikin wani kadaici shi kuma kadaicin mai haske kun gane ma'ana na son a nuna maka ba wai ya je yana wannan ibadan ko bautan da jahilci ba ne cikin wani haske ne yake wannan bautan daga ubangijinsa amma yaya bautan yake ba mu sani ba ba mu sani ba malamai dai sun faɗa ta hannar yana yin bauta sallah yake yi azumi yake yi me yake yi dai mu dai mu imani da shi sallallahu alaihi wa sallam mun gane bakin ko sala shine wadatuwan zuci salwa shine masdarin saladin huzwa kana da fuska uku huzwa hazwa hizwa musallaf ne hawun dinsa amma musallaf ne wanda ma'anan bai canja kun san musallaf akwai musallaf bi ikhtilafi al-ma'na akwai musallaf min ghairi ikhtilafi al-ma'na kun gane musallaf na kuturu shi wannan biktilafin ma'ana ne ko da aka ce musallas shine kalma daya harafinta na farko zai iya daukan wasu sila uku kamar ka ce mene janna kaga janna mene lambu ko jinna bai jinna hauka am yakunu bihi jinna sai kuma junna garkuwa wasawmu junnatun mun fahimci wannan ko salam salam salam kalam kilam kulam ibn malik eh sosai ku Allah saka da alheri ibn malik yana da alfiya sosai akan wannan kawai ibrahim bai zo bane da don wanda yake so sai sami ibrahim ya fitar mai da shi alfiya akan musallas kawai kuma shi ikon Allah idan ya kawo fa abai sadrul bait zai kama ka musallas zai kama kalma dai kuma ya fasara maka ita ya je kuma ajizul baiti kuma ya kama kai fassara maka haka kuma shi ke tafiya da shi na shi uslubin kai a ibn malik wancan yana da alfiya kan kira'at eh almalikiya fil kira'at sabi alfiyarsa guda biyu ne ma kan kira ilmin kira'at sosai kwa kwanaki mala abdullahi abu muka fitar mai da shari'a mujalladi guda biyu wallahi kwa to hazwa hizwa huzwa duka dai yana nufin tako ne a rabo kai afwan rabo tajalla bayanuwa ko yana daga cikin maddanin qur'ani ko haka ne falamma tajalla rabbuhu liljabal jalahu dakkan ko daka'a kadwa kidwa kudwa abin koyi kenan model shi ma musallaf ne ga khalwa khilwa khulwa shi ma musallaf ne to Allah ya samu dace wa alaikum salam ara eh afon afon to to na ɗauka abu na wannan ne haza a rutba ne hazuwa rutba ne yake yake rutuba ne gashi nan mai fassara ma kawo rutuba wa makana matsayi eh shine daidai wannan wa a salwa ai wancan babu ta guje salwa babu ta guje wannan ko kaga akwai ta guje yayi Mm, wancan mutum akhir ne yawwa sannan illa zu hazzin azim to hazzin yin sun dauka shine nan hazzu na rabo ba shi bane wal hazzu wal hazzu lal hazzu ala ta'am wal hazzu lal hazzu ala ta'am ko kamar yadda ibnu jazari ya faɗa to Allah ya ƙara fahimtar da mu jazakumullahu khairan bihi faqtadi fahwa an-nabiyul mutahharu takhalla anid dunya lima huwa akbaru wa aqbala yabghi al-haqq wal kullu mudbiru sabitu manatil qalbi wal wal jawu akbaru karimu manalil kaffi wal rawdu asasu iktadih bihi kai ko iri shi mana sallallahu alaihi wasallam fahuwa nabiyul mutahharu shine wannan annabin abin tsarkakewa takhalla shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takhalla ya kwararo watan ya kwararu ya karkatu ani duniya gaban duniya lima hu akbaru zuwa ga abin da yake shine mafi girma na bautan Allah ba wa aqbala yabgil haqqa kuma ya fuskanto yana neman gaskiya wal kullu mudbiru a lokacin da kowanne mutum shi ya juya baya shi ya zo da musulunci sabitu manatil qalbi manat shine maratayi maratayi sabit da kasabat ne tabbatuwa sai ka ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matabbacin maratayin zuciya ne watan maratayin zuciya ne mai tabbaci in kana ta yi da shi ka ci nasara waljawu agabaru alhanin alhanin yanayi agabaru ya zama mai kura karimu manal kafi karim mai daraja ko manal da kanala ya nalo manal gurin za ka samu wani abu alkafi tafin hannu watan shi mai darajan hannu ne ma'ana shi dai mai kyauta ne kawai shi ne ma'anan karim manal kafi shi mai darajan kyauta ne kun gani kamar ka ce shi mai yalwan hannu ne ai ba kana nufin hannu ne da faɗi ba a kana nufin shi mai ba da abin da ke hannun ne mai kyauta ne to shi ne kari mana littafi shi mai darajan baiwa ne warraudu alhanin fadaman furanni asaso asaso a lokacin shiko ya bushe ya kafe babu mene babu ruwa tare da shi ma'ana ana son a nuna maka a lokacin da yanayi hali babu yanayi karfi ba wadata shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam mai menene mai lawan hannu ne mai kyauta ne to iktadi daga iktida ko iktada yaktadi fa bi hudahu muqtadi suratul an'am ko muqtadi mai koyi ko muqtada abin koyi adabara yudbiru mudbirun mudbarun ko sabitu daga sabatu ko manatul kalbi ga karmancin cikin wucin nan ka'ida alqudratu manatul taklif alqudratu manatul taklif wajaru agabaru na'am to ga wannan ya ma makariki wannan ne tawajjaha lil ukhra bi akrami wajhatin wa qad wa qad wa qad najaha ad-dunya bi asjali nahjatin wa fi wajhihi lil ayni amta'u nuzhatin Allah kuwa ganin manzo sallallahu alaihi wasallam hutu ne thuqubu sanahu lam yada layla shubhatin faƙad nubiha sahi wa githal mugawwasu imana to tawajjaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto lil'ukura zuwa ga lahira bi aka rami wujihatin wani shi min babi za ta sifan ilmin su ai bi wujihatin karimatin ya fuskanci lahira da wata fuskantuwa mai daraja waƙad na jihar duniya na jiha ko? shi manzon na?
najaha na jiha ko? shi manzon sallallahu alaihi wasallam na jihar duniya ya yi ma duniya tsawa ya yi ma duniya tsawa wafi wajen hilil aini amta'u nusatin na waƙad na jihar duniya hakika ya yi ma duniya tsawa bi azjali na jihatin nujaha nujhatin nam bi ajzaji nujhatin da- da tsawa mafi ƙarfi yayi ma duniya tsawa da tsawa mafi ƙarfi don haka sai ya zanto wa fi wajhihi lil aini amta'u nuzhatin sai ka ce wa amta'u nuzhatin wa amta'u nuzhatin sannan kuma akwai amta'u bi ma'ana anfa'u nuzhatin nuzha shine shakatawa akwai wata shakatawa mafi fa'ida fi wajihi ga fuskar manzala sallallahu lil'aini ga ido mana idan idan ka ta kalle shi za ka ji ka samu wata shakatawa ta musamman ma a cikin zuciyarka saboda kwarjininsa sallallahu alaihi wa sallam suqubu sanahu suqub jami'i ne na mene na sakabu Naam. To. Sukubu sanahu. Sukubu sanahu hasken haskensa domin sukub yana da ma'anan tawakkudu do'ihi. Akwai sukub na rami, ramuka ko sakabun. Sikab shine shi ashana. Fi a sukab afwan. Sukab shine ashana.
mutum sake ko eh saqib mai haske yawwa ga ga kalman nan thuqubu sanahu hasken haskensa lam yada lail shubhatun wallahi bai taba dare bai taba barin dare na shubha ba ma'ana shi manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haskensa babu wani abin da zaka ce ya rikice ma a cikin dare ma'ana gaskiya karar take koya bayyane saboda haskensa sallallahu alaihi wasallam faqad nubbi hasahi domin ai an riga an faɗakar da ma- da da mai rabkana duk wani wanda ya yar- ya rabkana ya manta da wani abu to da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da shi ya zo ya karantar da- da mu addini ya zo ya tunatar da mutane tsoron Allah ya zo ya tunatar da mutane aljanna da kuma wuta to kenan ashe kenan yanda ya tunatar da mu addini aljanna da wuta ashe kenan ya faɗakar da wanda yake ya rabkana wanda ma bai san ba wutan ba wanda ma bai san meye musulmi ba ma musulunci ba addini to yanzu da zuwan shi ya san addini yanzu wagisal muga wasu an kuma ba da agaji ga abin ga ga- ga abin agaji duk wanda yake nema agaji to manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga ba shi wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha to ga waɗansu mufradat nan kamar haka tawajjaha shine fuskantuwa ko wujaha shi da mafuskarta najjaha shi ne zajjara zajjara da kasawa amta mafi amfani nusa kuma hutu shakatawa tsukub haske tukadu min shajaratin mubaraka tawakkada sannan shi ma haske ne laila shubhatin shi ne dare mai rikici ma'ana waɗansu matsalola masu rikici isti'arora ne yake ta yi yana kalmo kamar sai aran sai amfani da su da wani ma'ana da waɗansu ma'anona Allah ka samu dace gisa daga gasa ya gusu ko gausan wa giyasan agaji eh agaji hayatul igasa na'am al-mugawwasu gawwasa yugawwisu mugawwas mugawwis ismul fa'il da ismul maf'ul eh na'am subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk abinda Allah ya ba mu iko muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda ne kuskure Allah ya ba mu dole mu cikin barkin gyara na sha da yake na kai an gama ko na